الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا عشرين وتا رمضان شكرا تدبو ديد داري هدو da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ainihin wato goma sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf wanda yau za mu shiga darasi na uku ne a cikin sura wanda wannan karatu yana zuwa muku ne daga wannan gari na kumu aqua local government jihar gomben nigeria a wannan lokaci na watan ramadan idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne akan aya ta goma daidai a cikin kissa din ta annabi yusuf qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره in kuntum fa'ilin wani daga cikin yan uwan annabi yusuf ya ce kada ku kashe yusuf ku jefa shi a cikin rijiya mai duhu mai zurfi idan an samu wasu matafiya sa zo su tsince shi ku yi haka din in kun kasance dai ku masu aikatawa ne to shikenan sai allah madaukin sarki yake ba mu labari yaya suka yi da baban annabi yusuf din wajen rabuwa da shi kafin su tafi su aikata wannan aiki na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون سكتشي قالوا يا أبانا سكتشي يا بابانا يا بابام عفوا suna nufin shi annabi yaqub kenan alaihi salam malaka la ta'manna ala yusuf yaya ba za ka ainihin amince mana akan dan uwanmu Yusuf ba a a kirar Abu Ja'far babu ba a karanta wannan aya da Ishmam amma a kira'a ta ta Habs ana yi da Ishmam yanzu sai Alaramma ya karanta mana kira'ar Abu Ja'far kenan bai karanta da kira'ar Habsu ba Ishmam menene Ishmam idan ka zo ba cewa za ka yi malaka la ta'manna ba malaka la ta'manna manna za ka dan jefa bakinka haka ka yi alamar damma kamar malaka la ta'manuna to amma sai ka ce malaka la ta'manna shi ishmami a wajen malaman ta juidi ba a fahimtansa sai sai mai sauraro in yana kallon bakinka kamar ba a jiyo shi a sauti sai dai a gan shi a aikace abu ja'far ya karanta bila ishmam ba tare da yin ishmamin ba kuma wata riwaya ce daga nafi Allah ya kara musu yadda sauran malamai kuma sun karanta bi ishmam ishmamu damma kenan fi nunil ula al mudghama wannan kuma ishmami shine al ishara ila damma nuni zuwa ga kamar wato zuwa ga damma din ba tare da an yi imhaut ba wannan kenan um, me yasa ba za ka amince mana ba ka haɗa mu da ɗan uwanmu yusufu mu tafi da shi wa inna lahu lanasihun lalle mu masu nasiha ne gare shi ko kuma masu tsayawa ne da maslahasa dan an nasihatu anan ana cewa abin da ake nufi shine alkiyamu bil maslaha za mu tsayu akan maslahasa za mu kare shi kawai shine wa inna lahu lanasihun nahfazuhu hatta naruddahu ilaik ya baba za mu tsare maka yusuf har mu dawo maka da shi gida me yasa ba za ka dawo ba za ka ba mu dama mu tafi da shi tare ba kamar suna nuna wa mahaifin ya ba su yusuf su tafi da shi ya samu garanti da kwanciyar hankali ba abin da zai same shi arsilhu ma'ana gadan sake shi ka turo shi tare da mu gobe mu tafi zuwa sahara a can inda za su fita daji kenan yarta wa yal'ab shi wato yusuf din yarta abinda ake nufi da al'arrat a larabci shine alittisa'u fil malal ya shakata ya more shine yarta wa yal'ab kuma yayi wasa ka sake mana shi mu tafi da shi ya shakata ya more sannan ya yi wasansa karka ce za ka bashi a gida ka ba mu shi mu tafi da shi kaga wannan diddai suna nuna wa mahaifin cewa ya ba su dama su tafi da yusuf ba abin da za su yi masa a kira'ata abu amr da ibnu amir sun karanta bin nuni fihima wa jazmil aini narta mai yarta narta kuma da ɗaurewa ainun ɗin ta mutanen kufa kuma a sun karanta bilya'i fihima wa jazmil ain shine yarta a kira'ar mutanen kufa yarta wa yal'ab wancan kuma narta wa nal'ab shi kuma imam yaqub a kira'arsa ya karanta narta wa yal'ab mu mu samu yalwatawa da jin daɗi shi kuma mu bashi je ta wasa a kira'ar mutanen hijaz su kuma sun karanta yartiya maimakon yarta yartiya bi kasri ta'i kenan daga arra'i ne wannan dai shine kaɗan daga cikin kira'o'in da malamai suka yi akan wannan wa inna lahu lahafizun kuma dai lalle mu za mu tsare shi ya baba kala sai shi yaqub alaihi salam sai yake cewa inni la yahzununi an tazhabu bihi ni ina jin ciwo kuma zai bakanta min rai na ji ba daɗi an tazhabu bihi ku tafi da shi idan kun tafi da shi kuka raba da shi zan ji ba daɗi kun ji daman sun faɗa cewa dattijon nan Allah ya jarabe shi da son annabi Yusuf so na haƙiƙa tafiya da shi kadai zai sa ya shiga ɓacin rai da damuwa baya so a raba shi da Yusuf ɗin to su kuma wannan abin da shi uban yake nunawa akan Yusuf ɗin shi yasa kuma suke sha'awar sa halaka Yusuf ɗin wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu ina jin tsoron ku tafi da shi kada kerkeci ta cinye min shi to wannan ma zai sa su ji ba daɗi to baba kana jin tsoron kada kerkeci su cinye maka shi mufa ai duka ƴaƴansa ne ko ba na so ku tafi da shi zan shiga damuwa kuma ni ina jin tsoron kada kerkeci ko kura ta cinye min shi wa antum anhu ghafilun alhali kuma ku kun rabkana kun gafala ba ku kula da shi watakila kun shiga bacci kyarkeci ta zo ta ɗauke mun yusuf ta cinye mun shi to sai suka ce mai kuma
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون نعم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب نعم واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون قالوا لئن أكله الذئب suka ce tab aiko idan kyarkeci ta cinye shi wa nahnu usba muna jama'a muna tare mun kai wajen mutum goma inna idan la khasirun to ku lalle mun zamanto waɗanda muka zamanto gajiyayyu masu rauni shine la khasirun ma'ana inna idan la ajazatun du'afa mun zama gajiyayyu mun zama masu rauni muna kallo mu bari wannan kyarkeci ta cinye shi kai ai bai kamata ba falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da yusuf din yanzu gashi nan uban ya yadda sun ɗauke shi sun tafi da shi kenan zahabu bihi wa ajma'u an yaji aluhu fi ghayabatil jubbi yayin da suka tafi da shi sai suka yi azama suka yi ijma'i suka haɗa bakinsu cewa kawai za su jefa shi a cikin wannan rijiya da wancan ɗan uwansu yahuda ya gaya musu ɗazu yanzu dai an yadda ba za a kashe shi shi yusuf take ba amma fa za a afka shi a cikin wannan rijiya yanzu gashi nan sun shirya za su jefa shi a rijiya wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa gare shi shi Yusuf um, wannan waw din malamai suke cewa za'ida ce an a bisa ra'ayin mutanen kufa kenan wato nahawiyin kamar ana nufin koda babu ita din yastaqimul kalam biduniha wa auhayna ay auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amri madha wallahi zaka ba su labari akan wannan lamari nasu wannan kulle-kulle da suke maka wannan makirci da suke shirya maka babu abin da zai same ka insha Allah kuma nan gaba za ka zo ka ba su labari cewa ba ku kuka mun kaza kuka yi mun kaza kuka yi mun kaza ba wa hum la yash'urun alhali su ba sani ba wasan cewa Allah ya sanar da annabi Yusuf wannan abubuwan bayan ya girma ya samu annabta ya samu matsayi ya samu mulki zai zo ya ba su labari akan wannan abun ba wasu malaman suka ce wa runa ana nufin ba su san ma wace rana ne zai zo ya ba su wannan labari ba sun manta sun yi mai duk abin da suka yi masa amma sun riga sun manta sai zo yana ba su labari lokacin da ya samu mulki suka shigo wurinsa a masar shi ya gane su bayan an jefa shi a rijiyar allah ya kubutar da shi za mu zo mu karanta me ya faru da sauransu yanzu ga har ya zo ya samu mulki a ƙasar masar yana matsayin sarki sai suka zo wajensa ba su gane shi ba su sun ɗauka a ya halaka ashe shi ne ban ba sarki ma a garin fa'arafahum wa hum lahu munkiruna kenan um, wasu malamai suka ce lokacin da za su tafi suka girmama shi shi Yusuf din suka mutunta shi kamar kafin su fita da shi daga gida suka ta kula da shi ana tafiya da shi ana tafiya yadda aka je daji kawai suka kama shi malam suka tukwikuya shi suka kama dukansa haka malamai suka faɗa har da duka wannan ya mangare shi can wannan ya doke shi can bai samu tausayi da jin kai a wurin kowane mutum ɗaya daga cikinsu ba dukan ya kai ga har sun kusa su kashe shi yana ta kuka yana ihu yana ya abata da ka san abin da waɗannan mutanen za su yi min da baka banni na biyo su ba yayin da suka kusa kashe shi sai shi wannan yahuda wanda ya ce kada a kashe shi a sa shi a cikin rijiya sai yake cewa ba kun yi mun alkawari cewa ba za ku kashe shi ba to kada ku kashe shi sai suka ɗauke shi ɗin gurin gum suka kama shi suka tafi da shi wannan rijiya kamar yadda ku sani yana da shekara sha biyu wasu malaman suka ce shekararsa takwas ma suka je suka samu wannan rijiya malam kawai suka jefa shi a ciki suka yi tafiyarsu wasu malamai suka ce tsakanin gidan annabi yaqub da wannan rijiya bai wuce farsakhi uku ba kamar yadda imam muqatil ya faɗa wasu suka ce tsakanin madayana ne garin madayana da masar wasu kuma suka ce rijiyar a nan urdun take imam batada ya ce rijiyar a baitul maqdis take har yadda aka jefa shi a rijiyar malamai masu kokarin tarihi suna kawa aka ce da suka jefa shi sai ya rike sai ya makale a jikin wato gaba rijiyar ya samu wani abu rikewa ya rike yana reto suka kama shi suka rike hannayen suka daure don kada ma in an jefa shi ya rike wani wuri suka tamke hannayen da rigarsa kuma suka daure shi ya ce ya ku uwana ku dawo min da rigata kar ku yi min tsirara ku jefa ni a rijiya kuma ku min tsirara ku ban in sa rigata mala haka suka zira shi ya je dira ya fada Allah da ikonsa a cikin rijiyar akwai wani dutse inda ruwa bai hau kansa ba sai faɗi kan dutsen shi yasa bai nitse a cikin ruwan rijiyar ba wasu malamai suka ce lokacin da aka jefa shi sai ta kuka ya ta kuka yana ta kira yana tsammanin za su tausaya masa su fitar da shi amma ina ba su ba shi wannan dama ta su kubutar da shi ko sauƙaƙa masa ba duka waɗannan bayanai malamai ne na tafsiri malamai masu ƙarin bayani suke ta faɗa ba nassi ba ne ƙarara ya zo ya bayanin kaifiyar yadda aka jefa shi a rijiya ƙur'ani dai ya ce sun ɗauke shi sun jefa shi a rijiya amma Allah ya ce mu mun yi masa wahayi za ka zo ka ba su labarin wannan abin da suka maka na rashin kyautawa Allah zai baka matsayi zai baka mulki da sarauta za ka zo ka nuna musu ga abin da suka yi maka su kuma za su zo neman alfarma a wajenka to sai ya ce mai malam
وجاءوا أباهم عشاء يبكون نعم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا نعم إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين to rijiya dai ya faɗa rijiya kam sai dai Allah ya tsare wa ja'u abahum isha'an yabakun sai ga waɗannan yan uwa nasa sun kama hanya sun dawo isha'an daidai lokacin isha fi zulmatin isha dare kenan ga sunan sun dawo gida babu yusuf din kuma ya ce musu karfa ku tafi ku je ku bar wannan yaro a je a cinye mun shi kawai malam ba ya suka dawo suna kuka ba dukansu ka ji kokari fa ku jefa mutum a rijiya kuma ku dawo kuna kuka wai wannan kukan na ba da hanzari ne an ruwaito cewa annabi yaqub ya ji kukansu da karansu tun kafin su kariso gida ya fita yana cewa ma bikum ya bunai ko ya banayya me ya same ku wani abu ne ya same ku dabbobin da kuka fita da su kiwo wani abu ya same su ko ya kama su hasara kuka yi suka ce a'a to me ya same ku in ji yaqub din kenan sai ya ce kuma ina yusuf bai ga yusuf ba ya ce ina yusuf kalu ya abana sai suka ce ya babana ya babanmu kenan inna zahabna nastabiqu ku ji abin da aka shirya fa suka ce mun tafi muna yin tsere kalmar nastabiqu na tarama wa nantadil muna tsere muna kuma koyan harbi a daji kamar yadda maharba suke da makiyaya wa tarakna yusuf inda mata'ina tunda yusuf yaro ne sai muka ce ya zauna ya mana jiran kayanmu muka bar shi a wajen kayanmu inda siyabina wa akmishatina kenan suturarmu fa akalahu zib kawai daga zaman jira sai kura kyarkeci sai ta zo ta cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana amma dai mu mun san ba za ka gaskata mu ba walau kunna sadiki na ko da ma gaskiya muka faɗa ballantana kuma ba gaskiya kuka faɗa ba ba ka duba su kansu a cikin maganar da suka yi din sai suka faɗi maganar suka kama kansu ai mu mun san ma ba za ka gaskata mu saboda son yusuf da ƙaunarsa da kake yi walau kunna sadiki na wa in kunna sadiki na kenan a'a me yasa suka faɗa haka suka ce saboda ƙaunar da suke wa yusuf su sun san dole tuhumce su kuma a farkon al'amari daman ya riga ya ja musu kunne ya gaya musu kar ku tafi ku bar min yaro kyarkece ta cinye shi wasu suka ce wayin kunna walau kunna sadiki na ko da mu masu gaskiya ne a wajen allah mun san duk gaskiyar mu a yanzu dai ba za ka gaskata mu ba to yanzu dai ga sunan malam sun jefa bawan Allah a rijiya sun dawo gida saboda sun iya shiri suna kuka suka hada baki suka ce mu yi ta kuka kuma idan ya tambaye mu ga abin da za mu ce mun ajiye shi ne yana mana gadin kaya kyarkeci ta zo ta cinye shi to ga wani dalilin kuma duk da suka dada zuwa da shi wai dan dai ya dada gaskata su akan abin da suka yi cewa fa yusuf fa sai dai haƙuri yusuf kan ya mutu to sai me
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
وجاءوا على قميصه بدم كذب sai gashi sun zo da jini na ƙarya Allah da kansa yace bidamin kadibin wato jini na ƙarya mana bidamin huwa kadib jinin da ba na Yusuf bane a rigar Yusuf. Yusuf dai kura ta cinye shi in ji su da faɗa. To sai suka zo da jini wanda makzubun fihi wannan fawudi al-masjiru maudi al-ism kenan. Suka cakuɗa rigar nan da jini, amma kuma sai suka manta ba su yayya ga rigar ba. Rigar lafiyar ta kalau amma a jike da jini sharkaf. suka ce ga ma rigarsa dan ka gani sai shi yakubu ya ce a wannan ko ce irin kyarkeci ne mai cin mutum bata yaga rigarsa ba kwabe masa rigar kwabe masa rigar ta yi ko yaya aka yi kaga wato shi yasa in zaka tona ramin mugunta ka yi shi da me eh ka yi gajere dan kada kai ma ka tafi yana kallo ya ce yace kayya qala bal sawwadat lakum anfusukum amra ranku dai ya shirya muku abin da ya shirya muku shine sawwalat lakum anfusukum amra kalmar sawwalat tana nufin zayyanat a larabci rayukan ku dai sun kulla muku abin da za su kulla muku na rashin gaskiya amma fa sabrun jamil al'amari na haƙuri kawai zan yi mai kyau fa amri sabrun jamil au fi'ili sabrun jamil zan yi haƙuri kyakkyawan haƙuri na zaɓi haƙuri menene sabrun jamil shine haƙurin da la shakawa fihi wala jaza babu kaiwa kuka babu firgida babu razana wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah nake neman taimako akan abin da kuke sifantawa Allah nake neman taimako akan abin da kuka ƙulla Allah nake neman agaji akan duk makircin da kuka shirya min da ni da yaro na Yusuf wata riwayar malamai suna cewa kai Allah ya sauki wannan dai dan dai ku ji dai kawai labari wai sun zo ma da kurar ko kirkicin da ya cinye shi din sai sai suka ce wannan ne ma ya cinye ga kirkicin ma mun kama shi Ah, ya cinye muku dan uwa ku kasa kashe shi kirkicin ku kasa kashe ta ah so wannan dai duk kare-kare ne na malamai Allah saka musu alkhairi amma dai babu riwaya ingantacciya a kai ina faɗa mana ne don saboda koda wata ran a ilmance wani ya ji ana faɗa kusan ne matsayin kissar wai har magana ma wai wai shi Yaqub din yayi da kurar yace ke kura haka ake yi kika zo kika cinye min ɗana da na fi so ina ƙaunarsa sai Allah ya yi sa kurar ta yi magana take cewa tallahi ma ra'aitu wajha ibnika qattu sai kura ta ce wala ban taba ganin fuskar ɗanka ba ma ballanta na cinye shi kaga dai wannan dai bayanai ne dai Allah saka da alkhairi malamai amma yana buƙatar isnadi mai inganci to jama'a kun ji abin da ya faru sun ɗauke shi sun jefa shi ina so ku dawo da wato mu dawo da tunanin mu wuri guda wai suwaye suka yi wannan aikin yan uwan annabi yusuf ubansu ɗaya gidansu ɗaya su suka je suka ɗauke shi suka jefa shi a rijiya wai saboda me saboda suna tunanin babansu ya nuna musu bambanci tsakaninsu da shi yusuf me yasa suka yi masa haka saboda hassada ashe hassada takan sa mutum ya yi wa ɗan uwansa abin da zai halaka shi eh kwarai kwa da gaske yasa aka ce idan kana da mahassada sai ka dage da addu'a kuma hasada fa tana cin mutum in ana maka hasadar za ta iya kama ka har rukiya ana yi wa wanda aka yi wa hasada eh a zauna a ta ma karatun qur'ani dan ka warware saboda masu hasada sun saka a gaba to kuma me maganin hasada din shine addu'a yawan karanta kulauzai da falaki da nasi daman bahaushe ya ce falaki da nasi maganin yan tsurku ai kwarai kuwa ka yawaita karanta su ka yawaita azkar azkar sabahi wal masa addu'o'i na safiya da maraice na dare da rana wanda ake yi kada mutum ya sakaci da su idan ya yi allah zai ba shi tsaro da kariya da gargare shi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da yake da rashin gaskiya to yana ƙoƙarin ya bi hanyar da zai bi ta ainihin wato kirkirar duk abin da zai kirkira na rashin kyautawa ƙarya mutum zai rashin gaskiya kuma ya kirkiri ƙaryar da za ta kare masa rashin gaskiyar to sai mutum ya zama mai kula ka zama mai lura idan ka fada cikin irin wannan yanayi kamar yanzu ka zama kai ne za ka yi bincike akan abin idan har ɗan uwa wanda suke ciki uba ɗaya zai iya yi wa ɗan uwansa irin wannan kuma ku duba a zamanin a lokacin kuma ku duba annabi aka yi wa ɗan annabi tattaba kunnan annabi to ina ga al'umman wannan zamanin to ya kamata mu kula sannan kuma yana nuna mana cewa yayin da wani abu ya same mu na ɓacin rai na damuwa me ya kamata mu yi haƙuri jama'a ba abin da ya fi haƙuri muhimmanci haƙuri yana da zafi amma yana da daɗi shi sa ma larabawa da suka zo sanya wa haƙuri suna suka sa masa asabr asabr daga asabiri ne asabir sabir wani abu ne mai mugun ɗaci an ce ba abin da ya fi shi ɗaci lan tablughal majida hatta tal'aqa sabira wani abu ne mai mugun ɗaci an sa shi a baki ɗaci kamar guna shine aka ce da haƙuri as-sabr saboda wai haƙuri yana da ɗaci duk lokacin da aka ji aka ji kana ana cewa ka yi haƙuri to an bata maka ne duk lokacin da aka ce ki yi haƙuri to an bata miki ne to mai haƙuri kuma shine ke samun ɗaukaka mai haƙuri kuma shine ke samun nasara mai haƙuri kuma shine ke samun ladan ubangiji ba tare da an lissafa masa ba inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle Allah ubangiji yana sakayya ga masu haƙuri yana cika musu ladan su ba tare da ya irga musu ba ɗebowa yake yana tilawa kul na masu haƙuri ana ta jibga musu saboda suna da haƙuri bighairi hisab fasbiru wa ma sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون Allah ce da manzon Allah kai haƙuri kai haƙurin kuma dan Allah a wata hari ya ce fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba kai haƙuri haƙuri mai kyau shi ma nan annabi yaqub ya ce fasabrun jamil can kuma Allah ya ce wa manzon Allah fasbir sabran jamila kai haƙuri jamilin haƙuri kyakkyawan haƙuri me kyakkyawan hakuri hakurin da babu raki babu surutu babu gutsurutso ma a ciki in ka ce kayi hakurin kayi hakuri magana ta mutu kenan amma duk wanda ya ce yayi hakuri kuma daga baya zo biyo baya yana ta bi ta da kulli to bai hakuri ba ina fata ana fahimta kuma hakuri ana samun sa ne ladan sa tun lokacin fushin farko lokacin da mutum ya gama ɗiban iska yayi zafi aka ce ya hakuri to sai ya hakuri wani ya zo ya same ka ya baka mari kafin ka juyo ya daɗa haska ka ta nan gefe ya baka biyar a nan ya ƙara ma biyar goma kenan ya daɗa danna maka wata biyar ta goshinka sha biyar kenan ka yunkura ka ɗauko faskare za ka jibga masa sai wani ya zo ce dan Allah ya haƙuri kyale shi dan Allah ya haƙuri an riƙe ka kace wallahi sai na rama ana ta kokawa da kai sai kai baka yadda ba kaza kaza kaza kaza har aka zo aka ɗauki lokaci aka janye ka bayan kwana biyu kwana uku sai ka ce to shikenan dai na haƙura a innama sabru inda sadmatil ula ai ana samun ladan haƙuri ne lokacin fushin farko da lokacin nan da ka gama kumbura dama ai bacin rai da yake jawo rashin haƙuri ai zuciya ce take kumbura take budewa jini yake daɗa bugawa to sai mutum ya ji bari ya ɗau mataki to sai mutum kuma ya maganin shi dan sai ce na yi haƙuri to sai samu lada wanzu Allah sallallahu alaihi wata rana ya zo wucewa ta wata makabarta sai ya tarar da wata mata tana kuka a gindin wani kabari tana ihu tana ihu sai wanzu Allah ce da ita ke baiwa Allah ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri tana juyawa bata duba waye ba bata san manzon Allah bane bata san waye ba sai ta ce ilaika anni ba ruwanka da ni kai nesa da ni fa innaka lam tusab bi musibati saboda kai ai ba a jarrabe ka da abin da aka jarrabe ni da shi ba damuwar da take tattare da ni bata shafe ka ba lam tusab bi musibati shikenan annabi bai ce mata komai ba ya kama hanya ya tafi sa gida sai bayan ya tafi wani mutum ya zo wuce sai ce ke kamar ya ce ke kin shiga uku wannan mutumin muhammadu ne fa manzon Allah ne ta ce wai wai wai wai babban aiki manzan Allah na gaya wa haka ya ce aiko manzan Allah ne ya aka ya kai malam shikenan sai ta kama hanya ta ainihin wato bi annabi har gida a riwaya aka ce falam tajid indahu bawabin bata samu masu tsaron kofa a gidan manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ba samu masu tsaron kofa a wajen annabi ba ma'ana gidansa a buɗe yake kawai ba wani ba wani mai gadi sai ta wuce duk da cewa akwai kuma mai gadi din akwai mai gadi din a wata riwaya an ce akwai masu kula da kofar annabi ba wai gidansa kawai zuwa ake a danna a shiga ba tana zuwa sai ta gaishe da manzo Allah ce ya rasulullahi na zo ne in baka hakuri kuma in gaya ma na yi hakurin da kace na yi lokacin da ka same ni a gindin kabari ina kuka ɗana ne ya mutu na ce gashi gashi sai annabi ya ce ayya innama sabru inda sadmatil ula ai ana samun ladan hakuri ne lokacin fushin farko da tun lokacin da nace ki hakurin nan kika yi hakurin to da yafi so yana da kyau mu gane hakuri yana da amfani ya ku yan uwana ku duba dai karewa wannan dan adam ɗansa aka ɗauka aka kame shi aka halakar da shi a bisa labarin da ya zo masa amma kuma aka ainihin wato zo aka ce da shi ɗanka kura ta cinye shi ta kyarkeci ta cinye shi kuma ba yanda zai kuma yan uwan ƴaƴansa ne wancan ɗansa ne wannan ma ɗansa ne to sai me ya faru malam وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون to abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya rangwanta mana ya yafe mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين a yau insha Allah ta'ala akwai ziyara ce da zamu je ɗaya daga cikin wuraren tafsiran da ake a garin nan insha Allah shi yasa zamu dan dakata a nan sai gobe sai mu dora akan abin da muka tsaya sannan kuma yau za a fara sallar tahajjud insha Allah a mu dai anan masallaci zamu fara karfe 1 as normal kamar yadda yanda aka saba so insha Allah gobe zamu dora akan inda muka tsaya a cikin wannan kissa mai albarka ta annabi Yusuf alaihi salatu wassalam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم akwai akwai akwai sanarwa karbu kai shi sanar kawai
a jama'a assalamu alaikum ya kan gobe karfe hudu da rabi